بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء ashirin da bakwai ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan julai 1998 ashekul muhaddis al'allamatu nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani hafizahullah ya ce الرابعة والسبعون والمئة بدعة تدري ɗaya da arba'in da saba'in da hudu daga cikin jerin bidiyoyin da yake lissafowa a cikin wannan littafi nashi ahkamul jana'iz wa bid'uha ya ce abbarbu bi tsubuli wal abwaqi buga ganguna da hura ƙaho a ta busa ƙahonni wal mazamir da kuma ainihin goga goge wal raqas da yin rawa inda qabr al khalil alaihi salamu a wurin kabarin sayyidina ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi taqarruban ila Allah kuma wai masu yin haka suna yi ne da nufin cewa suna ainihin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to malam yace yin haka bid'a ne a cikin addinin musulunci ka duba littafin almadkhal na ibn al-hajj a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to idan ba manta ba wannan matsalar jiya mun tattauna ta ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala muka yi bayani dangane da matsayin musulunci dangane da ainihin kaɗe kaɗe to magana da muka fi cikakken bayani akai shine dangane da ainihin magana akan kiɗan mandiri da makamantan shi bayan duk da muka kawo zantutukan da malaman musulunci suka kawo su al-Imam Abubakar Tartusi su shehu usman dan fodiyo shi ibn al-hajj mai littafin madkhal da manyan malamai to daga cikin bayanan har muka ce hatta su kansu yan ɗariƙar tijjaniya sun ce yin kiɗa ɗin ma irin wannan da cewa wai addini ake kafirci ne muka ce to amma mu ba za mu amince da hukuncin su ba mun amince da malaman da muka amince da su su ba mu amince da su ba dan haka maganar su ba za ta zama hujja a gare mu dangane da wasu ainihin masu yin waɗannan kiɗe-kiɗe ba to bayan da ainihin aka tashi wani ya yi roƙon cewa don Allah a zo a faɗi wannan littafi ko ma in zai yi a karanta domin ya zama hujja a kansu da kansu ba wai gare mu ba muka ce to babu laifi insha Allah dan dama ko kwanakin baya mun zo da wani littafin ai na yan ɗariƙar tijjaniya ne kuma aka yi bayani akan ɗaga murya da suke a wajen zikiri muka ji shehun su yace yin haka ainihin makaruhi ne ma'ana yana cikin bid'a a wurin yan ɗariƙa su da kansu a cikin addinin nasu addinin su ya karhanta musu kai zikiri wani ya ji muka zo da littafin su haka wanda malam yahuza nan cikin zariya ya rubuta shi to shine yanzu din ma ga wannan littafi muka zo da shi kitabu durratil kharida sharhul yaqutatil farida gashi na wani babban malami ne na ainihin addinin tijaniya gashi li muallifiha al alim ibn abdul wahid as-susi an-nazifi wannan littafi yana da mujalladi biyu juz'i hudu to a cikin mujalladi na biyu juz'i na hudu shafi na ɗari ɗaya da sittin a shafi na ɗari ɗaya da goma sha shida a takaitan takaitawa a nan ne waɗannan maganganu wannan littafi dukkan ɗan ɗariƙa ya san shi sai dai in jahili ne a ɗariƙa waƙe ne na ɗan ɗariƙa sannan shi kuma aka samu wannan ibnu abdulwahid susi an-nazifi shi kuma ya zo ya sharhin shi to a takaitan takaitawa ga abin da yake cewa ya ce wa amma dussi warrakabi بالرجل وكشف الرأس وتمزيق الثياب ولا يخفى على ذي لب yace dangane da kada mandiri da ainihin a rinka rawa ana buga kafa haka ana tsalle ana rawa da kuma ainihin bude kai kuma sa'an nan a rinka yaga tufafi wai yayin zikiri sai ce wannan abu ne wanda yake ga duk mai hankali ba boyayye bane annahu la'ibun cewa wannan wasa ne wa sakafun yace kuma wannan shirme ne wa nabadul lil muru'a kuma wannan zubar da mutunci ne walima kana alaihi al'anbiya'i wa salihuna kuma wannan ya saba wa abin da annabawa da salihai suke a kai to shine ya ci gaba da bayani a takaice sai daga ƙarshe ce wa qad taqarrara fi shar'i tabbataccen abu ne a cikin shari'a anna tasfiqa shi tafi inna ma huwa lin nisa'i mata ne suke yin shi dunar rijali banda maza fa huwa mamnu'un shi tafi abu ne wanda yake an hana kama muni atil alat al mutaqaddima kamar yadda yake kayan kiɗa waɗanda an gabatar da bayani a kansu ya gabatar da su mandiri da molo da abubuwa na waɗannan yace kamar yadda aka hana su to haka ainihin aka hana yin tafi zikruha kamar yadda bayanin waɗannan ya gabata ay fi sama'i wa hilaqiz zikr wa fihi wa amma al udu wa tumbur wa sa'ir al malahi fa haramun yace dangane da abin da ya shafi ainihin wato al'ud shine wannan tsinken kiɗa da ake sa ana kaɗawa ainihin a jikin ganga da kuma ainihin watsumbus da sauran ganguna irin manya-manya da makamantansu da wani duk abu wanda zai sanya mutane ainihin su shagaltu a cikin addinin Allah fa haramun yace wannan haramun ne wa mustami'uhu fasiqun kuma wanda ya zauna yana saurare ma fasiki ne wa mustahsinuhu wanda duk malamin da yake yin haka abu ne mai kyau to mutamarridun wannan mutum ne mai taurin kai wa li ba'd al-ikhwani rahimahullahu wa radiya anhu yace an samu daga cikin yan uwa mabiya dariqat tijaniya Allah ya ji kanshi kuma Allah ya yarda da shi ga abin da yace fallahu la yu'badu bitalahi wala bi darbi alati malahi wala bi tasfiqi bi wasfi dhikri tilka ibadatun li ahli al-kufri gashi wani dan dariƙa ne dan tijaniya ya rera waƙa waƙe ne mai tsawo yace ka sani da cewa shi dai Allah ba a bauta mishi da wasa ba kuma a bauta wa Allah da kayan kiɗa yace ba a bauta wa Allah da tafi a wurin zikiri yace wannan ibada ce ta kafirai a takaitan takaita kenan gashi a cikin wannan littafi kaje cikin amman dan gutsuro kaɗan ne daga ciki ka karanta kaje ka nemi wannan littafi kaga cikakken bayani da don jama'a sun nemi cewa da aka littafin ne gashi littafi ne na addinin ɗariƙar tijaniya Allah ya kiyaye الخامسة والسبعون والمئة بدعة تدري قيادة سبعين دبير زيارة الخليل عليه السلام زيارة الخليل عليه السلام من داخل البناء زيارة أينهن قبر النبي إبراهيم عليه السلام da wasu suke ta cikin ginin masallacin ainihin Kudus to wannan bid'a ne don kamar yadda muka bayani jiya babu wanda ya san da wani kabarin annabi Ibrahim yake ko na annabi daban in ba kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba minhu mala yace ka duba shi littafin al-madkhal mujalladi na hudu shafi na 245 asadisa was sab'una wal mi'a bid'a ta 176 bina'u duri fil quburi gina gidaje a cikin makabarta a je tsakiyar makabarta a yi ginin gidaje wasakan fiha kuma a zauna a ainihin cikin waɗannan gidajen to yin haka bid'a ne ko dai ka je ka dumurmushe makabartar kai gida a kai to yin haka bid'a ne ko kuma ka samu wani yanki daga cikin makabartar ka yi gida a kai kewaye da kai ya zama duk kaburbuka ne to yin haka ma bid'a ne zama a wannan gidan bid'a ne minhu yace ka duba littafin al-madkhal mujalladin farko shafi na 251 zuwa 252 as-sabi'a was-sab'una wal mi'a bid'a ta 177 ja'alur rukhami aw alwahin min al-khashab 'alayha sanya farin yashi farin dutse shine ar-rukham a samu farin dutse a ainihin zuba akan kabari ko kuma a samu wasu alluna da aka sassaka daga ice sai ainihin a mammakala su a mammanna su a jikin kabari yin haka bid'a ne minhu ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 272 zuwa da shafi na 273 yanzu kuna ganin daga cikin littafin madkhal wanda littafin madkhal na da mujalladi hudu kuna ga babu inda ash-shaykh al-albani bai kewaya ya je ya zakulo bid'a ba to ashe me ake nufi in ka sayi littafi ka tsaya ka karance shi daga farkon shi har karshen shi sai ka koma ka ajiye shi ko shekara talatin ce magana na faɗo maka sai ka tuna tana littafi kaza amma ka saya kawai kayi danki da su sun zama maka kaya kenan sai ka je masallacin juma'a ko masallacin wa'azin ƙasa baki ɗaya ana ta rikici da kai akan matsala tana nan rubuce a ɗakin ka sai littafin baka karanta ba shi yasa in ka siya kaga gashi littafin almadkhal ma'ana yanzu ya bi mujalladi na farko ya bi na biyu ya bi na uku duk gashi ya bi ya sassar kafo ya zaƙulo mana waɗannan bidiyoyin ya zo yana bayyanawa to haka ake so in ka sai littafi zaka fara karanta shi ne tun daga sunan littafin ahkamul janaizi wa bid'uha ta alif muhammad nasiruddin al-albani tabatun jadidatun munaqqaha wa mazida maktabatul ma'arif ar-riyad tun daga nan zaka fara karatun shi har karshen shi gaba daya sai ka aje shi sai ka kuma roki Allah sai ga Allah ya zuba maka waɗannan abu duk da ka karanta a kwakwalwarka amma kawai mutane sai sai littafi sai su aje shi shikenan ba da an taba sai su ce sun siya tun ana wa'azin farko Allah ya saka da alheri amma ba haka ake ba الثامنة والسبعون والمئة بدعة تقريد إيدا سبعين تقوس جعلوا الدار بزينة على القبر sanya ainihin matakalar tsani akan kabari wato sai a irin matakala ta tsani matakala matakala matakala ta tsani sai a ballo ta sai a zo ainihin a kafa ta akan kabari akwai wani camfi da suke a haka to wannan yace yin haka bid'a ne minhu yace ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 272 at-tasi'a was-sab'una wal mi'a bid'a ta 179 tazyinul qabri yi wa kabari kwalliya a shafe kabari a yi mishi ado a yi mishi fenti a yi mishi kwalliya to yin haka bid'a ne yace ka duba littafin sharh tariqatil muhammadiyya mujalladin farko shafi na 114 zuwa 115 as-samanuna wal mi'a bid'a ta 180 hamlul mushaf ila al-maqbara a ɗauki alqur'ani a tafi da shi makabarta wal qira'atu minhu ala al-mayyit a je a buɗe a yi karatu a sadaukar da karatun ga wannan mamaci to yin haka bid'a ne تفسير المنار يجي كدوب لتافن تفسير المنار أن أحمد دقى إمام أحمد أكتشروا نما غنر مجلد نتقف نل تفسير المنار شافي نتري بيو دا ستين دا بقوي الواحدة والثمانون والمئة بدأ تتري دا تمانين دا جعل المصاحف عند القبور ajiye qur'anai a makabarta liman yaqsudu qira'atal qur'ani hunaka ga wanda yake son ya karatun alqur'ani anan to ajewar shi kanshi bid'a ne sabanin yadda ake a masallaci a masallaci ana ajiye qur'anai wanda yake so ya karatu yayi to wannan babu laifi to amma a je kuma wai a samu wani wuri a aje qur'anai a makabarta wai wanda yake son ya kira a qur'ani a makabarta ya rinka yi to ainihin haka bid'a ne ka duba littafin alfatawa ta ibnu taymiya mujalladin farko shafi na 174 da littafin al-ikhtiyaratul fiqhiyya ta ibnu taymiya shafi na 53 as-saniya was-samanuna wal mi'a bid'a ta 182 takhliqu hitanil qabri wa umuduhu wa umudihi wato a shafe cikin ainihin bangon kabari da kuma kwanonin kabari in aka haƙa kabari sai bayan da aka gama haƙa shi tsaf sai a kawo ƙasa a yaɗe ko a kawo filasta sai a shafe duk da waɗannan kwanoni nashi guda hudu to yin haka ainihin bid'a ne ka duba littafin alba'is na abi shama a cikin shafi na goma sha hudu as-salisa was-samanuna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da tamanin da uku taqdimu ara'idi shakwa a ɗauki takaddu da ke ɗauke da koke-koke na jama'a wane ya ci bashin wane amma ya yi musu wane ana zargin shi ya sata ko kuma an yi sata ba a san waye ya sata ba sai a rubuta suna na waɗanda ake zargi a rubuta matsalar da ake rikici a kai sai a tafi da wannan ainihin takarda zuwa ga makabarta wa ilqa'uha dakhila darihi sai a jefa ta ainihin a cikin kabari za'imina wai masu yin haka suna riya cewa ne anna sahibal darih anna sahibar barihi mai wannan kabari ya fiha zai warware wannan mas'ala zai bayyana wani ne ya sata ba wani bane wani ne ya kaza kuɗin da ake bin wani da ya musu kaza ne kaza wai mai kabarin an jefa wannan takarda shi zai bayani yace yin haka bid'a ne wata bid'a ta iya yiwa kai kana mamakin wai yaya ma za ta yiwu ana kuma yin ta don haka akai bayani akai in ba a yi a ƙasar ku ane a wata ƙasar kuma wannan littafi ne da ke kewayo a cikin duniyar musulunci to haka kuma yadda in aka ɗauki bid'ar ƙasar ku kai kuma aka kai wata ƙasar sai ka ji wani yana cewa yaya za a yi irin haka al-ibda'u yace ka duba littafin al-ibda'u fi mabarr al-ibtida kenan shafi na 98 da littafin al-qa'idatul jalila shafi na 14 ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah الرابعة والثمانون والمئة بدعة تدريد تمانين دهدو ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء دورة موكري taga. ta kaburbukan ainihin waliyai wato ɗaki kaza akwai kabarin wani waliyi sai ka zo da wani tsimman wandonka ko tsimman rawaninka ko tsimman rigarka sai ka ɗaure a jikin windo wato tagar kabarin wannan ɗaki na waliyin li yuzakkiruhum domin ainihin wato su waɗannan waliyai su rinka ainihin wato tunawa da waɗannan da suka ɗaura tsimman wa yaqdu hajatahum kuma su biya musu buƙatarsu to yin haka bid'a ne الخامسة والثمانون والمئة بدعة تقليد إيدة تمانين دبير دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها wato masu zuwa ziyarar kaburbukan waliyai ya zama suna buga akwatuna da ke ainihin ɗauke da waɗannan waliyai suna kuma makalkalewa da waɗannan ainihin akwatuna a ce cikin akwati kaza da ka gani to waliyi kaza ne a ciki ko cikin shabbaki kaza cikin raga kaza da ka gani waliyi kaza ne sai kaga suna ainihin bubbuga waɗannan akwatuna ko waɗannan ainihin raga-raga suna makalkalewa a jiki domin neman albarka to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-ibda'u shafi na ɗari as-sadisa was-samanuna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da tamanin da shida ilqa'ul manadili was-siyabi alal qabri bi qasdi tabarruki a ɗauki mayani a wurga shi ko kuma tufafi a wurga akan wani kabari don neman albarka to yin haka bid'a ne ko kaga mutum ya je da darduma shi ko kaga mutum ya je da wani hankici nashi ko wata riga tashi yana goga kabari dan neman albarka to yin haka bid'a ne in ya zama ka'aba ma in kai mata haka kai bid'a to yin haka ga wani kabari ba shi yafi cancanta ya zama bid'a ba kamar yadda zaka ga wani ya dauki tarbin shi yana gogawa a jikin ka'aba ko darduma shi yana gogawa a jikin ka'aba ko kuma shi da kanshi yana shafa ka'aba baki ɗayan jikin ka'aba babu inda ya halatta maka ka shafe shi da nufin ibada daga hajar al-aswad sai an rukunul yamani in ba haka ba duk inda ka taba jikin ka'aba da nufin ibada kayi bid'a amma zai ga wani ya makale gaba ɗaya ya mace a jikinta tab ya ɗauke numfashin shi to wannan zunzurutun mubtadi'i ne ya ce almadkhal ka duba littafin almadkhal na ibn alhaji mujalladin farko shashi na 263 as-sabi'a was-samanuna wal mi'a bid'a ta 187 imtita'u ba'd an-nisa'i ala ahdi al-quburi rubda ciki da wasu mata suke akan wasu kaburbuka wahtikakuha bi farjiha alaihi kuma sai kaga mace tana goga ainihin farjinta akan wannan kabari na shehi ko na waliyi li tahbala wai dan ta samu ciki to yin haka bid'a ne ta je ta kwanta ta rungumi kabarin ta lub akan shi sannan ta miƙe kuma ta yi tsirara tana goga farjinta akan wannan kabari wai tana fatan ta samu haihuwa to yin haka bid'a ne الثامنة والثمانون والمئة بدعة تقريبا تمانين تقوس استلام القبر وتقبيله شافر wani kabari bid'a ne hakanan sumbantar wani kabari mutum ya kis da wani kabari to bid'a ne ka duba littafin al-iktiba'u na ibnu taymiya shafi na ɗari ɗaya da saba'in da ainihin shi da iktiba'u siratul mustaqim kenan da littafin al-i'tisamu na al-imam shafi'i a juz'i na biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da hudu da kuma shafi na ɗari ɗaya da arba'in da littafin ighafatul lahfan na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya juz'in farko shafi na ɗari ɗaya da casa'in da hudu da littafin al-barkawi fi atfalil muslimin sunan littafin nashi kenan shi al-barkawi a shafi na ɗari biyu da talatin da hudu da littafin alba'isu wato alba'is ala inkar albida wal hawadis na abu shama shafi na saba'in da littafin al-ibda'u shafi na casa'in daidai a ƙasa a shekul allamatul albani ya ce wa qad ankara zalika al-ghazali fil ihya'i al-imam al-ghazali da kanshi yayi faɗa akan haka a cikin littafin shi ihya ulumuddin a mujalladin farko shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu mun fahimci wannan da kyau ko Waƙala. Imam al-Ghazali ya ce innahu adatun nasara wal yahud wannan al'ada ce ta kiristoci da yahudawa wato mutum ya je yana ainihin shafa kabari ko yana sumbanta shi waraji il mas'ala yace ka koma ka karanta mas'ala ta 124 wato a tsohon bugun wannan littafi kenan wanda ya daidai da mas'ala ta 121 a wannan sabon bugu da ke hannunmu shafi na 195 a tsohon bugu kenan a wannan bugu da ke hannun mu shafi na ɗari biyu da arba'in da shida kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka'aba ma wannan rukunin yamani abin da yake akan ka shine zaka sa hannunka ka shafe shi ne haka hajar al-aswad kuma ka sumbance shi haka idan sumbanta bata samu ba shi ma ka taba shi haka kai kabbara in haka bata samu ba ka nuna shi da yatsa ko ka nuna shi da sanda sannan sai ka sumbanci sanda abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke da haka sayyidina umar da yaje zai ainihin sumbance shi sai ya ce ni na san kai dutse ne ba dan a ce manzon Allah ya sumbance ka ba wallahi ba abin da zan yi da kai balle in sumbance ka ma'ana ashe ibada ita kadai ta gini ne kawai akan biyayya in ba haka ba dutse ne wannan amma tunda annabi ya sumbance shi to shikenan sai a sumbance shi to bayan nan babu wani dutse da zaka je ko wani kabari ka je ka sumbanta bayan ka'aba babu wani wuri da ya halatta maka a duniyar nan ka je kai tawafi da shi duk inda ka je ka kewaya ko kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka je kai tawafi kai bid'a kabarin manzon Allah za a ziyarce shi a yi mishi salati a yi mishi sallama sai a wuce amma kabarin annabi aje ana kewaya shi ana tawafi to wallahi wannan maguzanci ne ba addinin musulunci bane addinin maguza ne suke kewaye kabari suna ainihin yi mishi tawafi amma ka'aba ita kam ita ce kewaya ta take ainihin addinin musulunci التاسعة والثمانون والمئة بدعة تقريبا دا تمانين دا ترى إلصاق البطن والظهر بجدار بجدار القبر mutum ya ɗamfara cikin shi ko ya makala bayan shi ainihin da katangar wani kabari a ce a cikin wannan ɗaki akwai kabari sai kaga mutum ya manna cikin shi a jikin wannan katanga ko ya manna bayan shi a jikin wannan katanga to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-ba'is na Abu Shama shafi na 70 at-tis'una wal mi'a bid'a ta 190 ilsaqu badnihi aw shay'in min badnihi bil qabri mutum ya ɗamfara jikin shi baki ɗaya ya rungumi kabari ko kuma wani abu na jikin shi a jikin kabarin to haka bid'a ne aw bima yujawiru al qabra min udin wa nahwihi ko kuma duk wani ice ko wani tsinke da ke kusa da wannan kabari sai ga mutum ya rungumi wannan tsinke ko ice to yin haka bid'a ne ka duba littafin alfatawa ta shekul islam ibn taymiya mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma alwahida wat tis'una wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya ta'sirul hududi alaiha birkida kundukuki akan ainihin kabari din wato kuncinka ka zo kana mutsutsuka kuncinka akan kabari haka kana goga kuncinka a jikin kabari to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-ighasa wato ighasatul lahfan na ibn al-qayyim juz'in farko shafi na 194 zuwa 198 as-saniya wa tis'una wal mi'a bid'a ta 100 da 92 at-tawafi bi quburil anbiya'i was-salihina kewayo a rinka yin dawafi ana kewaye kaburbukan annabawa ko wasu salihai ko waliyai yin haka bid'a ne kamar yadda muka faɗi a ɗazu yace ka duba majmu'atul rasail al-kubra ta ibnu taymiya juz'i na biyu shafi na 372 da littafin al-ibda'u fi madar al-ibtida'i shafi na 90 as-salisa wat-tis'una wal mi'a bid'a ta 193 at-ta'rifu 'inda al-qabri hawan arfa a wurin kabari mutane su tafi su hau arfa ranar hawan arfa su kuma sai su tafi tasu hawan arfan a wurin wani kabari to yin haka bid'a ne me malam yake nufi da wannan magana sai ya ce wa huwa qasdu qabri ba'd man yuhassanu bihi dhannu shine a tinkari kabarin wani mutum da ake zaton cewa mutumin kirki ne yau ma arafa ranar arafa wal ijtima'ul azim kaga taro mai yawa inda kabrihi a wurin ainihin kabarin shi a ranar arafa kama fi arafatin kamar yadda ake a wurin hawan arafa to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-iqtida'u shafi na 148 الرابعة والتسعون والمئة بدعة تريد تسعين دا هدو الذبح والتضحية عنده ينكا أولن قبري بدعاني haka nan a ɗauki wata dabba ta musamman ta layya a kai wurin a yanka to ainihin bid'a ne minhu yace ka duba littafin al-iqtida'u shafi na 182 da littafin al-ikhtiyaratu shafi na 53 da littafin nurul bayani shafi na 72 al-khamisa wa 90 wal mi'a bid'a ta 195 تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء mutum ya fuskanci ɓangaren da ya san cewa akwai kabarin wani mutumin kirki wato akwai wani mutumin kirki a wannan gari wannan mutumin kirki yana da rai ko ya mutu kace ai gari kaza akwai wani kabarin mutumin kirki ko akwai wani mutumin kirki a garin to lokacin da zaka yi wata addu'a taka sai ya zama ka fuskanci wannan wurin to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-iktida'u na ibnu taymiya shafi na 175 da littafin ar-raddu ala al-bakri shafi na 266 wato addu'a duk sa'an da zaka yi ta to abin da ke sunna gare ka shine ka fuskanci al-qibla sunna dangane da addu'a kenan bayan haka duk inda ka fuskanta kana addu'a to kuma wannan bid'a ce sai dai in wani uzuri ko larura ya kawo maka haka السادسة والتسعون والمئة بدعة تدريد تسعين شدا الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين kin ba da baya ga jihar da wasu mutanen kirki suke ma'ana akwai 'yan bid'an da suke za su ce to ai gari kaza akwai wani salihi akwai wani bawan Allah ko akwai wani kabarin waliyi don haka duk inda za su kewaya su kewayo ba za su sake su baiwa wancan garin baya da kabarin mutumin kirkin yake ba duk inda za su yi taka tsantsan sai sun ga cewa bayan su bai fuskanci wannan gurin ba minhu yace ka duba wancan littafi ar-raddu alal bakri qasdu as-sabi'a wa tis'una wal mi'a bid'a ta 197 قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة mutum ya tinkari kaburkan annabawa ko salihai domin ya yi addu'a a wannan wuri saboda yana fatan cewa yin addu'a a wannan wuri Allah ya fi karɓanta wato matsalar ka ce ta buwaye ka amma sai ka ce bari ka tafi wuri kaza akwai kabarin annabi ka yi wannan addu'a taka ba wai annabin za ka roƙa ba a Allah za ka roƙa amma a wurin kabarin wannan waliyi ko wannan shehi to bid'a ne ka sha ƙasa ya ce qala fil ighasa ibn al-qayyim ya faɗi a cikin littafin shi ighafatul lahfan juz'in farko shafi na 218 wa ghairiha da wani littafi ma daban na ibn al-qayyim in ka je ka karanta zaka samu a ciki domin ibn al-qayyim da shi kanshi zunzurutun dan bid'a ne ibn al-qayyim da kanshi tantagaryar dan bid'a ne dan haka yace babu wanda ya san haƙiƙanin bid'a sai wanda ya ta ya bari yace mu da muka shiga kogin bid'a muka yi zurfi Allah ya kwato mu yace mu muka san bid'a dan haka mu ne za mu ainihin yi bayani akan bid'a yace Allah madaukakin sarki ya kwace shi daga cikin bid'a da yake ciki ne a hannun babban malamin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ɗalibi Ibn Taymiyyah na babban malami amma Ibn al-Qayyim yazo zai mukabalance shi amma da yake Allah madaukakin sarki ya tarfawa garin shi nono sai Allah madaukakin sarki ya sa ya fahimci tsantsar sunna ya dawo sai da ya zama shi kanshi ya zama babban malami a cikin sunna sai da ya zama gashi shi kanshi har ana yin hujja da littafan shi a wajen sunna to anan ne sai zo sai littafi al-kafiyatu shafiya fintisari a ta'ifatun najiya wato yana yin waƙe ne yayi a ciki dangane da ainihin bayani akan aƙidoji na irin waɗannan miyagun malamai da ake ganin su cewa wai shehunnai ne sa'an nan da kuma bayani akan tsatsan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ake kira annuniya in kaji an ce qala ibn al-qayyim fi nuniyatihi nuniya kenan ta ibnul qayyim sannan ya zo ya almimiya ita kuma dan littafi ne dan mitsili haka yayi akan ainihin wato bayanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji yana cewa idza tala'at shamsun nahari fa innaha alamatu taslimi alaikum fasallimu salamun minar rahmani fi kulli sa'atin wa rauhun wa raihanun wa fadlun wa an'umu ala sahabi wal ikhwani wal wildu wal ula haka ya rinka rera waka yana yaban manzon Allah yana yaban sahabbai yana yaban masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma kai ahlus sunna ne maka nasiha ka ji tsoron Allah ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ka san marowaci na rike kuɗin shi ka duba wannan misali marowaci mai rowa tsiya ya kaga yana rike kuɗin shi to haka ake so ka rike sunna ibn al-qayyim kenan ka je ka samu waɗannan littafai almimiya da annuniya ta ibn al-qayyim ita dai nuniya din babba ce kam amma ita almimiya yar karama ce to ka same su ka karanta zaka gani duk waɗannan su ibn arabi su farud su ibn sab'in su wane ne duk gaba ɗaya ya shigo da su yayi bayani akan akidojin su cewa duk waɗannan maguzawa ne Allah ya kiyaye amma kuma sai ka ji ana ce musu radiyallahu anhuma to gashi ibn al-qayyim ya faɗi ya ce wal hikayatul manqula an shafi'i wata tatsuniya da aka ce wai an ciro ta daga shafi'i annahu kana yaqsudu du'a a inda kabri abi hanifa wai shafi'i duk sanda zai yi addu'a sai ya tafi je ya tsaya akan kabarin abu hanifa to ibn al-qayyim yace min al-kadhib zahir wannan na daga cikin ƙarya wadda take a sarari wa qala shaykhul islam fil fatawa ibn taymiya ya faɗi a cikin fatawal kubra shafi al-juz'i na hudu shafi na ɗari uku da goma da ɗari uku da goma sha ɗaya da ɗari uku da goma sha takwas ابن ابن تيميه يجي ويقرب من ذلك تحري الصلاه والدعاء قبل قبلي شرقية جامع دمشق يجي haka mutum ya ainihin nemi yin sallah ko yin addu'a a daidai wajen masallaci na ainihin dimashq sham daidai gabashin shi inda al-mawdi alladhi yuqalu annahu qabr hud a wurin da ainihin wasu mutane suke cewa wai kabarin annabi hud ne daidai gabas da ainihin a masallacin Dimashq Sham to wasu na ƙarya suna cewa wai akwai kabarin Annabi Hudu a nan to shine Ibn al-Qayy Ibn Taymiyyah yake cewa to wannan ma ya shigo cikin abin da yake ainihin shari'ar musulunci ta hana wallazi alaihi al-ulama'u maganar da malamai suke akai wadda take gaskiya annahu qabru Muawiya ibn Abi Sufyana cewa wannan kabari na Muawiya ne ba kabarin Annabi Hudu bane aw inda misali الخشب الذي تحته رأس يحيى بن زكريا ko kuma ainihin wato wurin wani ice wanda suke cewa wai a ƙarƙashin wannan ice to akwai kabarin annabi Yahaya dan Zakariya yace to mutum ya tsaya anan yana sallah ko yana addu'a to duk ya shigo cikin abubuwan da aka kusantar da su ga wannan hukunci na cewa bid'a ne Allah ya shiryar da mu to sai mu koma can sama inda zai kawo hujja waɗancan zantuttuka da ya faɗi kuma waɗannan maganganu da ake faɗi jama'a so ake fa ka je ka lalubi waɗannan littattafai waɗannan littattafai duk da Sheikh Albani yake lissafowa a cikin babin bid'a din nan gaba ɗaya in ka haɗa lafiyayyar naira dubu hamsin za ta mallaka maka su naira dubu hamsin za ta mallaka maka su in kana da kuɗi ka je ka siya shine zaman lafiyanka amma kana da kuɗi kana son kai karatu kuma baka son ka sai littafi dabara ba ta ɗaura kaya lallai sai ka fitar da kuɗinka shi ma kowa yana son kuɗin ai amma ya daure ya fitar da su ya je sai littafin ya karanta yanzu kana jin shi yana maka hujja kana jin daɗi tun an tambaye ka ina waɗannan littattafan kai baka da su in ka samu kuɗi ka je ka sayi waɗannan littafan in baka iya sayan su tashi ɗaya duk sanda ka samu ka je ka lalubi guda ɗaya kana tara kana tara aka ce zara ba ta barin dani wata ran sai ka ga duk waɗannan littattafan da yake maka hujja da su sai gansu a cikin library naka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma waɗannan littattafai sun yawa wannan aƙida ce ta yan bid'a cewa wai littattafai sun yawa littattafai sun yi mana kaɗan duk wanda yake karatu a duniyar musulunci ya san cewa littattafai sun yi kaɗan har yanzu ƙari ake nema ƙari ake nema na littattafai sun yi kaɗan ana neman a ƙaro ne yanzu littattafan da suke ƙasa waɗanda suke makhtutat manuscripts ne waɗanda rubutun hannu ne ba a kai ga inji ya buga su ba sun fi waɗanda suke ainihin inji ya buga su malaman musulunci ba zama suke suna shan ti suna ainihin dariya ba zagewa suke suke karatu malami ɗaya sai ka ji an ce ya rubuta littafi ya kai ɗari biyar kai kana nan ko shafi biyar baka karanta ba shafi biyar baka karanta ba na kawa'idi baka karanta ba wani yana can ya rubuta littafi ya kai guda ɗari biyar amma sai a tashi sai a magana ai mu bamu yarda da wannan ba sai a ce kawo hujja ka shiga cikin babin jarhi wa ta'dil kenan duk sanda aka kawo maka magana wani malami kace baka yarda ba sai malamai su ce to kawo dalili ba kawai zaka miƙe ai ni ban yarda da shi ba abin ba hauka ake ba ilimi ne ka shiga wani babi ne duk maganar da kake faɗe kana cikin wani babi ne na ilimi yayin da aka ce maka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗi a cikin sifatul salati sai ka ce ai mu bamu yarda ba sai a ce to ka shigo cikin babin jarhi wa ta'dil kana da dalilin da yasa kace baka yarda ba ka kawo dalili nabbi'uni bi ilmin ka kawo bayani amma da ilimi ba da hayaniya ba cewa kai ne mai taron jama'a kai ne mai kaza duk wannan ka gama kwakwakin ka amma ka kawo dalilin da yasa kace baka yadda ba duk waɗannan da kuke jin muke cewa bamu amince da maganganun su ba mun riga mun kawo dalili akai to duk wanda ka ƙara cewa baka yadda da wani ba kai ma to sai ka kawo dalili akai ba kawai haka siddan baka kauna shi ko kuma saboda wanda baka kauna yana karanta yana karantar da littafan shi kawai shikenan kuma wai sai ka dauki gaba ka dora Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya kiyaye to gashi yake cewa ka duba littafin alqaidatul jalila shafi na goma sha bakwai da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai da littafin arraddu alal bakari a cikin shafi na ashirin da bakwai zuwa shafi na hamsin da bakwai da littafin arraddu alal akhna'i a cikin shafi na ashirin da hudu da littafin da littafin al-ighasa na ibn al-qayyim shafi na ɗari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da biyu ɗari ɗaya da biyu ɗari ɗaya da ɗaya da ɗari ɗaya da biyu da kuma ɗari ɗaya da goma sha bakwai mun fahimci wannan shafi na ɗari biyu da ɗaya da shafi na ɗari biyu da biyu da shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai Allah ya shiryar da mu kuma abin da zai baka mamaki shine yanzu shi wannan babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana nan da ranshi a yanzu haka dinnan da muke magana insha Allah ta'ala yana kasar Amman wato abin nan Jordan abin mamaki shine wannan littafi ya rubuta shi yau kamar shekaru fiye da talatin da biyar da suka wuce tun wannan lokaci shi duk ya karanta wannan tun ba a fara tunanin za a ce izala a Najeriya ba ma a lokacin ma shehu kaulaha yana nan yana gudun fanfalaki da iyayenmu da shehunanmu da waliyanmu a lokacin shi ya riga ya karanta duk waɗannan abubuwa ya ma rubuta mu kuma ana nan ana gudun fanfalaki da iyayenmu da shehunanmu ba a ma fara tunanin ma za a haifi wanda ma zai ce izalatul bid'an ba tukuna ma a lokacin su sun riga duk gaba ɗaya sun gama yin wannan saboda haka sai ka samu manyan ɗaliban shi yanzu su kansu sun zama giggan malaman duniya saboda me su sun daɗe suna bincike a cikin sunna amma wai sai wani ya hau mimbarin ahalus sunna ko duran wa'azin ƙasa baki ɗaya na ahlus sunna ya ce mu bamu yadda waye albani bamu yadda da shi ba kawai ka ji shi sai kai dariya ka san cewa wannan zunzurutun jahili ne bai san duniyar ilimi ba gaba ɗaya domin wallahi kowa ya kai a yau albani ya riga ya kama ka daram da kan babu inda zaka kewaya don me duk wani littafin hadisi da ka sani zaka yi alfahari da shi inda ya cancanta a ce littafin hadisi ya riga ya aiki akan shi ya gama faɗi kwaya ɗaya wanne ne kake tunani bulugul maram ya riga ya ta hakikin subulus salam fiye da shekara arba'in da suka wuce sharhin bulugul maram din ma riyadu salihi ne ya tahrijin shi da ta hakikin shi da ta'aliki ba malike ne kai ya dauki littafin almudawwanatul kubra ta imam malik ya ainihin yi tahrijin ta ya dauki littafin fiqhul muqaran na fiqhun malikiya na ibnu rushd bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya yi tahrijin shi fiye da shekara talatin da suka wuce to dan Allah ba a gama da kai ba ya dauki sahih al-bukhari yayi mukhtasar na sahih al-bukhari mukhtasar na sahih muslim sahih sunan abi dauda sahih sunan tirmidhi sahih sunan an-nasa'i sahih sunan ibn majah sannan ya kawo ba'ifan su gaba daya duk ya riga ya aiki akan waɗannan littafin amma kai kana nan wani ko shafi wani ko wasiƙa da larabci bai taɓa rubutawa ba fa amma zai ce mu ba mu yarda da albani ba in in albani albani ne karanta littafin albani baka yarda da shi ba wannan eh mas'ala ce ta hada ku saboda albani albani da kake ji na Zariya ya ki shiga kungiyarka ko ya ki shiga dariƙarka ko ya ki goyon bayan shi'arka shikenan kawai to shi ya maka laifi amma wancan albanin wallahi linzami ya fi karfin bakin kaza linzami ya fi karfin bakin kaza wallahi wallahi ko su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari aka hada ka da su ba ka iya cewa ko duk surutu man kaji mutun yana da Hausa ne su da larabci suke magana ran da muka sauke wannan littafi yau din nan ko gobe har telefon namba na Muhammad Nasiruddin Al-Albani zan baku har zuwa cikin ɗakin shi kan gadon shi ka buga mishi in kana son kai magana da shi amma sai da larabci baya jin Hausa larabci za ka yi sai da larabci shi ma ba balarabe bane za ka ji a cikin kasa yana faɗi yana cewa in kuntu albaniyan walhamdulillah al-ajami al-albani yace ko da yake ni ba albani ne mutumin albaniya bature ne kamar yadda suke cewa wai su suna gazagi ne bature ne sama kai kai ba haushe ba kai abin kunya ba bature har ya zo musulunci aiki kai kana zaune ai ai ai bature ne bature ne wannan kamar yadda ka san kai ba haushe ne kai ko ba fulatani ko ba barbare ko ba nufe ko ba wangare ko ba dubme ko shi ma kuma bature ne babu ruwan Allah da yare kuma babu waɗanda suka yi wa addinin musulunci hidima ta kaf a musulunci irin turawa in kai bako ne a musulunci ka je ka bincike ka gani wannan risala da kuke karanta kuna cewa za ku ba da jinin ku akan ta ba bature ne ya rubuta ta ba ibnu abi zaid al-qayrawani bature ne is spanish span ba kasar turai bace to bature ne mai muktasar spanish ne shi ma bature ne dukkan kasashen su a tsakiyar turai suke yanzu a cikin kasashen turawa shi yasa musulunci babu imam al-bukhari ma bature ne russia ba turai bane garin yana yana can ciki duk cikin waɗannan da suka yi rubutun waɗannan kutubu sita ɗin na hadisi imamu muslim ne kawai balarabe shi ma balaraban ƙasar iraki sauran dukkanin su yadda ka san kana da yare su ma suna da yare bukhari yana da yare ba balarabe bane abu dauda yana da yare tirmidhi mutumin ƙasar iran ne ibn majah garin yana bayan ƙasar iran yan mawara an nahari ne da sauransu addinin musulunci wanda ya tashi ya mishi aiki shine nashi imam al-qurtubi jiya da muka zo muka karanta tafsirin shi anan daga shekaran jiya shi ma ai ba balarabin bane shi ma qurtubi ne shi ma spanish ne shi ma bature ne mai ahalari ma bature ne shi ma spanish ne kawai kana zaune ne a nan a zariya ne kake a muciya ko a dogon bauchi ko a cikaji kana a kurkin kaji kenan baka san abin da duniyar ilimi take ciki ba babu ruwan musulunci da cewa na cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba akwai turawa ba akwai bakaken fata babu irin wanda babu babu ruwan Allah da cewa kai bature ne kuma annabi Isa ba bature bane annabi Isa bature ne yare ne ai kamar yadda annabi Musa yake ba yahude yare ne yahudanci yare ne kuma yahudanci addini ne to annabi Isa wani yare yake yaren yahudawa cikin su yake Isra'il ne annabi Isa bature ne shi ma to yaya aka yi gidadanci ne kawai ya farwa mutane in ba haka ba kai kana bahaushe bakin tukuroro ko harufa baka iya faɗi ba baka iya bambance tsakanin haba ba da haka rami ka ce wani wai bature ne kuma yanzu ku je ku ga yadda amerikawa suke wa addinin musulunci hidima a ƙasar amerika ka rinka sauraron gidan rediyon amerika duk ranar juma'a ka rinka jin irin hidimar da turawan amerika suke wa addinin musulunci kuma ka je kana siyan mujallun su ka gani fiye da shekaru talatin da suka wuce turawa suna zuwa kasar saudi arabia suna zuwa suna yau karatu musulmin turawa suna zuwa suna yau karatu a can baƙaƙen fatan su da fararen su suna zuwa suna abin nan ko wannan umara lokacin da naje sai da na haɗu da wani yaro na gan shi ta nake ta nake bai rabe ne na gan shi sai ne mishi ainihin turanci sai na ji yayi turanci yana slang yana turanci irin na america sai na gane cewa baka fata ne na america ya sunan ka yace sunan shi abdul ahad daga ina yake yace shi ya so daga south america ne kuma ana daura a can yace ba a yin daura a can sai dai ana zuwa ne a yi wa matasa jarabawa daga haka wanda ya ci jarabawa sai a ɗauke shi a kai shi jami'ar islamiyya fiye da shekara talatin suna zuwa suna abin nan yanzu a tsakiyar america akwai islamic center a tsakiyar america akwai islamic center cibiyar yada addinin musulunci tura su ne wa addinin musulunci aiki kai kuma kana nan ka rike gabjejen tarbi ko kuma katuwar sanda ranar juma'a za ka yi hudu ba Allah ya kiyaye الثامنة والتسعون والمئة بدعة تقريد إيدا تسعين تقوس قصدها للصلاة عندها تفيا ورن وني قبري مصمم نا annabawa ko na salihai domin yin sallah yin haka bid'a ne ar-radd ala al-akhna'i yace ka duba littafin ar-radd ala al-akhna'i na ibnu taymiya shafi na 124 da littafin al-iktida'u shafi na 139 التاسعة والتسعون والمئة بدعة تقريد إيدا تسعين ترى قصدها للصلاة إليها تنكار وني قبري lissalati ilaiha dan tasa kabarin ayi sallah a gaba a tasa kabarin ayi sallah da shi a gaba shine ilaiha can kuma indaha mutum ya ce wurin da kabari yake zai je ya sallah kabarin zai zama dama da shi ne ko hagu da shi ko bayan shi ko gaban shi shine indaha amma in ya sharɗanta cewa a gaban shi ya zama kabarin na gaban shi to sai a ce ilaiha الرد على البخاري شافي نسبة عند القائدة الجليلة شافي نقل إيدا أشرين دبير زوا إيدا إيدا أشرين دشدها للتافن الإغاثة ابن القيم مجلد فرقو شافي نقل إيدا تسعين دهدو زوا إيدا تسعين دتقوس لكما للتافن الخادمي على الطريقة واتو الخادمي وان دي شرح للتافن الطريقة المحمدية جزء إنه شافي نقل أكو دا أشرين دبيو المئتان بدأة تقري بيو دي دي وديدا قصدها للذكر والقراءة والصياح والذبه tafiya wurin kabarin annabawa ko waliyai domin yin zikiri ko karatun alkur'ani wasiyami ko kuma mutum ya ce zai je wurin wani kabarin annabi ya zauna ya azumi wa zabih ko ya yanka a wurin yin haka bid'a ne mala yace ka duba littafin al-iktida na ibnu taymiya shafi na 181 zuwa 100 da da kuma shafi na 154 al-wahida wal mi'atan bid'a ta 101 bid'a ta 201 at-tawassulu ila Allah ta'ala bil quburi gama Allah maɗau bil maqabur at-tawassulu ila Allah ta'ala bil maqabur gama Allah maɗaukakin sarki da wani wanda yake a cikin kabari ka ce ya Allah maɗaukakin sarki ka biya min bukata kaza dan shehu kaza da ke cikin kabari kaza to yin haka ainihin bid'a ne littafin al'izasa za ka duba juz'in farko shafi na ɗari biyu da ɗaya da juz'i na da kuma shafi na ɗari biyu da biyu da shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai da littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na ɗari shafi na goma daidai as-saniya wal mi'atan bid'a ta ɗari biyu da biyu al-iqsamu bihi alallahi wato mutum ye wa Allah magiya mutum ye wa Allah magiya da wani wanda yake a cikin kabari a can a tawassul shine ka ce Allah dan wani da ke cikin kabari kaza ka bani kaza kaga wannan ana kiran shi roƙo kenan amma magiya kai ta gama Allah kai ta maimaita shi ake kira magiya to shine al-qisam yace ka duba tafsirin suratul ikhlas na ibnu taymiya shafi na 174 wannan tafsiri ne ibnu taymiya yayi wa suratul qul huwallahu ahad amma wannan tafsirin ya kai girman ahkamul janaiz tafsirin qul huwallahu qul huwallahu ahad waɗannan ayoyin da kake jin su suke nan guda hudun nan to sai da ibnu taymiya yayi fassarar su a cikin ainihin juz'in da ya kai girman wannan ahkamul janaiz ya kai girman bulugul maram ibnu taymiya babban malami ne imamu zahabi ya ce da za a tsaye da ni tsakanin rukunul yamani da hajar al-aswad da na rantse da Allah akan cewa ban taba ganin malami irin Ibn Taymiyyah ba tunda uwata ta haife ni ka duba Imam Zahabi fa shi kanshi dubi waye shi yace kai na rantse da Allah shi kanshi Ibn Taymiyyah bai taba ganin irin irin shi ba shi da kanshi Ibn Taymiyyah bai taba ganin malami irin shi ba baiwa ce Allah ya mishi tun yana shekara goma sha bakwai ya fara tafsirin alkur'ani baban shi Abdulsalam ya rasu sai aka ce to yanzu wannan babban malami waye zai iya zama kujerar shi yana karatu sosai sai Ibn Taymiyyah yace bari mu dan gwada a gani da aka hau da ya hau malam sai aka ji ya ma uban iya tafsiri Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah kai haske da annuri ga kabarin shi as-salisa wal mi'atani bid'a ta 203 an yuqala lil mayyit aw al ghaib min al anbiya'i was salihin ud'u Allah a cewa ainihin wato mamaci ko kuma wani wanda yake baya nan daga cikin annabawa ko salihai ka roki Allah au is'alillaha ta'ala ko kuma ainihin ka tambayi Allah madaukakin sarki ma'ana mutum ya je ya tsaya a wurin wani kabari wani mamaci na cikin kabari ka ce wane ka roƙan mini Allah shi wai kai da kake da rai kai ne ka zo roƙan maka Allah ka manta jiya jiya fa kuka je kuka rufe shi a cikin kabarin kuma kuka tsaya kuka roƙan mishi Allah shi kanshi wai kuma yau ka zo wai kuma shi ya roƙan maka Allah jiya jiya kuka tsaya kuka yi mishi addu'ar sallar gawa kuna fatan Allah ya mishi rahama wai kuma yau kai kuma ka zo wai kuma kai ya roki Allah ya biya maka wata bukata ko kuma wani annabi wanda baya kusa da kai ko wani salihi ka ce roƙan maka Allah ko kuma ya faɗa Allah bukatar ka kaza to wannan bid'a ne in annabi na da rai zaka iya zuwa ka zauna ka ce maka addu'a wannan kai daidai ko wani salihi ka je ka ce Allah gafarta malam ayi mana addu'a wannan kai daidai amma baya nan kawai ka ce si da Abdul Qadir ka roki Allah Allah ya biya mini bukata kai kana nan shi kuma yana can kabarin shi to wannan bid'a ce yace ka duba littafin alqaida shafi na 124 da littafin ziyaratul qubur lahu na shi ibnu taymiya ibnu taymiya yana da littafi sunan shi ziyaratul qubur wanda wannan littafi ya kunyatar da makaryata da suka ce ibnu taymiya ya ce wai sam kada a ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi ibnu taymiya ma yana da littafi da ya ce sunna ne a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama in an je ainihin ziyarar masallacin shi wato daga ziyarar masallacin a wuce can to abinda suka ƙi yarda su fahimta shine irin magana da na faɗa jiya cewa ka tashi daga nan ta kanas ka tafi ka ziyarci kabarin annabi to kayi laifi to irin wannan magana ibnu taymiya ya faɗi sai suka ce ibnu taymiya ya hana ziyarar kabarin annabi a'a abinda ibnu taymiya ya ce in ka je ziyarar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba laifi sai ka wuce ainihin ka ziyarci abin nan ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka tashi daga nan takanas ka tafi kayi bid'a wannan kuma an kawo dalilai ai an karanto hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a baya da zantuttukan da malamai suka yi waɗanda sun zo kafin ibnu taymiya to amma sai kaga ibnu taymiya shi kadai ne kawai ainihin akuya cikin shi ta koka saboda me saboda Allah ya sanya mutane suna jin maganar shi duk yayin da kaga an cika raddi ga malami to zaka ga cewa Allah ya sa mutane na amsan maganar shi to wannan su ne shine tsantsar abin da yan bid'a ba sa so dan menene zai zama ana karɓar maganar wani dan menene zai zama ana karɓar maganar wani to kullum za su tashi su yi kokarin di yadda za su su goga mishi ainihin bakin fenti wannan ya zagi ibnu taymiya ya ce ibnu taymiya bai yadda akwai Allah ba ma wannan ya zagi ibnu taymiya ya ce ibnu taymiya ma ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai gashi ibnu taymiya ya yi littattafai waɗanda al-imanu kitabul iman yana tabbatar da imani ya zo ya littafi as-sarimul masluli ala shatimin rasul yace duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a yafe mishi ba sai an kashe shi to amma wai duk da haka ibnu taymiya bai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya faɗa abin da yake gaskiya ne Allah ya kiyaye yace ka duba wannan littafi ziyaratul qubur na ibnu taymiya shafi na 108 zuwa 109 da kuma littafin ar-radd alal bakri shafi na 57 na shi ibnu taymiya الرابعة والمئتان بدعة تقريبي دهو الاستغاثة بالميت منهم roƙon agaji da za su yi ainihin wato da wani mamaci su ce Allah ya agaje su saboda wannan mamaci ka qaulihim kamar yadda ainihin suke cewa ya sayyidi fulan a ghifni ya wane shugabana shehina ka agaje ni awin surni ala aduwi ko ka ka taimake ni akan maƙina wato su roƙi wani wanda ke mamaci ne ya taimake su akan wata bukata ta su to yin haka bid'a ne ka duba littafin alqaidatul jalila shafi na goma sha hudu da shafi na goma sha bakwai da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu da kuma littafin arraddu alal bakari shafi na talatin zuwa shafi na talatin da ɗaya zuwa shafi na talatin da takwas da shafi na hamsin da shida da shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar da kuma littafin as-sunan wal mubtadi'ati shafi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu al-khamisa wal mi'atani bid'a ta ɗari biyu da biyar i'tiqadu anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala aqidar da wasu suke da ita cewa mamaci yana da ikon ya sarrafa wasu al'amura ba tare da ainihin wato izinin Allah ba ko da Allah bai sarrafa waɗannan al'amura ba mamaci zai iya sarrafa su to wannan aqida bid'a ce as-sunan wal mubtadi'at zaka duba shafi na 118 as-sadisa wal mi'atani bid'a ta 206 al-ukufu 'inda al-qabri adqufa a wurin wani kabari a zauna ana ta ibada wal mujawaratu indahu da kuma yin itikafi a wurin wani kabari to bid'a ne ka duba littafin al-iktida'u na ibnu taymiya shafi na 183 da da shafi na 210 السابعة والمئتان بدعة تقريبي دبقي الخروج من زيارة المقابر التي يعزمونها على القهقرة fita daga ziyarar makabartar da mutane ke girmama wannan makabartar da baya da baya saboda yana girmama makabartar ko wannan waliyin in ya gama ziyarar to sai fita da baya da baya da baya da baya wai ba zai juya wa kabarin shehin shi baya ba to yin haka bid'a ne ka duba littafin al-madkhal mujalladi na hudu shafi na 238 da kuma littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na 69 haka wasu in suka gama aikin hajji ko umara in za su fita daga wurin inda ka'aba take sai ga suna fita da baya da baya wai an ce musu wai ba kyau wai a ba ka'aba baya to wannan bid'a ce as-samina wal mi'atani bid'a ta 208 qawlu ba'd al-mudarwishina al-wafidina maganar da wasu al-mudarwishina al-mudarwish shine zahid wannan ainihin wato istilahi ne na yan dariƙa in suka ce mudarwish to suna nufin mutumin da yake az-zahidul jawwal mutumin da yake mai gudun duniya ne amma yana yawan kewaye duniya ya je nan ya je nan ya je nan shi suke nufi da almudarwish amma a lugance a lugal arabiya in ka ji mutane laraba musamman mutanen ƙasar masar in suka ce mudarwish to suna nufin bakin fata mudarwish to amma nan zuhadu wato sufiya su yan ɗarika in suka ce almudarwish to suna nufin wanda yake zahidi mai gudun duniya to shine malam yace maganar da wasu masu gudun duniya alwafidina ilal muduni waɗanda suke ainihin shiga zuwa birane li khususi ziyarati quburin quburi man biha min al suna yawon duniya suna kewaye garuruwa domin zuwa ziyarar kaburbukan da ke ciki na waliyai kawai duk gari za su shiga kowane gari amma an sun je za su ce ina ne kaburbukan waliyai da ke wannan gari wal amwati da sauran matattu inda iradatil auba ila biladihim in suka ainihin je suka ziyarci kaburbukan nan na waliyai suka yi nufin za su ainihin koma garuruwan su sai ka ji sun ɗaga muryarsa suna cewa alfatihatu li jami'i sukani hadhihi albalda fatiha kafa ɗaya ɗaya gaba ɗayan masu zama a wannan gari sayyidi fulan wa sayyidi fulan suna faɗin sunan waliyan da ke wannan gari a kwance wa yusammihim sai su rinka faɗin sunayensu wa yatawajjahu ilaihim suna ainihin fuskanta zuwa ga inda kabarin nasu yake wa yushiru yana ainihin faɗin haka yana fatiha a ranwa ne sai ya faɗi shehu fatiha akan ranwa ne sai ya faɗi shehu yana yana nuna da yatsan shi wayan sahu wajhahu yana yana shafa ainihin fuskar shi to yace yin haka bid'a ne minhu ka duba littafin ainihin as-sunan wal mubtadi'at shafi na 69 at-tasi'a wal mi'atani bid'a ta 209 qauluhum assalamu alayka ya waliyallahi cewa da suke amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai waliyin Allah al-fatihatu ziyadatan fi sharafin nabi sallallahu alaihi wa sallama fatiha kafa ɗaiɗai domin ainihin samun karuwar daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal arba'atil aqtab da kuma kutubai guda hudu waɗanda ke rike da duniya a cikin addinin ɗariƙa akwai abin da ake kira kutubai da ainihin anjab da autad waɗannan su ne waɗanda ainihin wato ɗungurungun al'amarin duniya yake a hannunsu a cikin addinin ɗariƙa suka ce duk ran da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan in ba a yi marmaza an samu wani ya yi takin over ba ya riƙe wannan mukami nashi to duk duniyar nan za ta tarwatse gaba ɗaya a tashin kiyama to shine sai in suka ainihin wato je sai ka ji suna cewa assalamu alayka ya waliyallahi al-fatihatu ayi fatiha kafa ɗaya wai dan ƙarin daraja ga ran annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗannan kudubai guda hudu da kuma waɗannan nujaba'u da waɗannan autadu manya manya ne daga cikin ainihin wato mukamai na ɗariƙa wa humalatul kitabi wal aghwas waɗanda suke ainihin da rike da littattafan da duk ayyukan bayan Allah yake ciki da kuma waɗanda su ne suke ceton duniya wa ashabi silsila da kuma waɗanda ainihin wato suke a jere wato waɗancan da ke jiran gadan waɗannan masu mukamai wanda da wannan ya kau sai wannan ya sauri ya shiga to su ma wai fatiha kafa ɗaya ga ransu wa ashabi ta'rifi da kuma ainihin wato waɗanda suke ainihin sanannu ne masana Allah a cikin ɗariƙu wal mudarrikina bil kauni da kuma waɗanda yake su ne suke ainihin rike da al'amarin duniyar nan wasa'ir auliya illahi alal umuni da sauran waliyan Allah baki ɗaya kafatan gaba ɗayan su jam'an ya hayyu ya qayyum duk gaba ɗayan su ya Allah rayayyen sarki ya Allah wanda kake ainihin tsayayyen sarki da kanka to ka dubi farkon addu'ar an fara da roƙon waliyin Allah ƙarshe kuma an cike da Allah da farko an ce assalamu alayka ya waliyallahi al-fatihatu ziyadatan shi aka fara roƙo ya fatiha sannan sai kuma aka cike da sunan Allah wa ya qara'ul fatiha sai ga irin wannan dan bid'a ya karanta fatiha wa yamsahu wajhahu ya shafi fuskar shi biyadaihi da ainihin hannayen shi wa yansarifu bi zahrihi sai ainihin juya amma da baya da baya zai tafi da baya da baya zai koma ba zai ainihin ba da baya ba kamar yadda muka faɗi minhu yace ka duba wancan littafi na as-sunan wal mubtadi'at shafi na 69 wannan littafi na daga cikin littattafan da suka yi bayanin tsantsar ɗariƙar tijjaniya domin malamin da ya rubuta shi malami ne mutumin ƙasar masar kuma ya karanta a cikin wannan babbar jami'a ta azhar a sheikh abdulsalam khabir shine littafi as-sunan wal mubtadi'at ya yi cikakkun bayanai akan sunnoni da kuma ainihin bidiyo'i ya kamace ka kaje ka mallaki wannan littafi ka ga abin da ke ciki za ka ga cewa kai da kanka dan izala da kake ganin kai kai dinnan ne wallahi in ba da gaske kai ba sai ka afka cikin wata bidi'a domin ita bidi'a dama ta fi sarfata ka kai da kake gudunta wancan da ta riga ta nakasa shi gaba daya ta riga ta watsar da shi a jujin hallaka kai yanzu da kake taka tsantsan kake son bin sunna to kai bid'a ta fahari dan haka sai ka zage sai ka tashi kayi karatu tukuna kuma ka roki Allah Allah ya tsare ka in ko ba haka ba sai ka waye gari tsindim kana cikin bid'a sai ga duk bid'ar da kake faɗa akai ka faɗo cikin ta al'ashira wal mi'atani bid'a ta 210 daidai raf'ul qabri daga kabari kaga kabari yayi tudu kamar irin kaburbukan mutanen ƙasar Masar irin wannan gini da zaka gani wani kan wani kamar dalar gyada da ke Kano a da to da zaka ganshi ainihin a ƙasar Masar to irin waɗannan ƙaburbuka ne asalinsu ake jera su a jera su har ma masu ilimin taurari da ilimin hawa wata sun ce na daga cikin abubuwan da ake hangowa in an hau duniyar wata to ƙaburbuka ne na ainihin mutanen ƙasar masar to ɗaga kabari fiye da ainihin yadda shari'a ta ce to bid'a ne yadda shari'a ta ce ko shine ƙasar da aka fitar daga cikin kabari to ka a ƙara ita za a mayar to wannan tudun da zai yi to ya isa amma a ƙara ya tudu to bid'a ne wal bina'u alaihi da kuma yin gini akan kabari bid'a ne ka duba littafin al-iktida'u shafi na 63 da littafin tafsir surat al-ikhlas shafi na 170 da littafin safarus sa'ada na al-imam fairuz abadi mai littafin al-qamus al-muhit a shafi na 58 57 da kuma littafin sharh suduri lishaukani na al-imam muhammad ibn ali ash-shaukani shafi na 66 da kuma littafin sharh tariqat al-muhammadiyya mujalladin farko shafi na 114 zuwa 115 الحادية عشر والمئة بدعة والمئتان بدعة تدري بيو دقوم شاء التوصية بأن يبني على قبره بناء mutum yayi wasiyar cewa in ya mutu a yi gini akan kabarin shi to yin wannan wasiyar bid'a ce ba za a cika ta ba al-khadimi wa ala tariqatil muhammadiyya yake ka duba sharhin da khadimi yayi akan littafin at-tariqatil muhammadiyya juz'in farko juz'i na hudu shafi na 326 الثانية عشر والمئتان بدعة تقريبي ودقوم شابي تجسيس القبور شافا وقبر بكا سمنتي ينهك عينهم بدعاني كدوب لتافن الإغاثة واتو إغاثة اللهفان أتكن جزء إن فرقو شافي نتري إيدة تسعين شدا زوا تري إيدة تسعين تقوس دلتافن الخادمي على الطريقة المحمدية مجلدين هو شافي نتري أكد أشرين دبيو واتو تجسيس asalin ƙasa ce wadda a zamanin da ita ce matsayin siminti to sai su kawo ta su shafe kabari da ita to yin haka ainihin bid'a ne to a ƙarƙashin wannan ne aka samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin yi wasiya sa'ad ibnu abi waqas ya yi wasiya akan cewa kar a sake a sanya abin duk da wuta ta kusanta ainihin a cikin kabarin ɗan shi da ɗan ya rasu ne sai ya ga ainihin wata baiwa ta ɗibo wasu tubala waɗanda an gasa su za a je domin toshe kabarin don kabari in lahad ne haka wanda za a yi gini kenan katanga da za ta rufe ramu to sai ya ga ta ɗibo za ta miƙa ya ce wannan fa ta ce ai za a je a toshe kabarin wani ne ya ce a a abin duk da wuta ta taɓa shi to karki kusantar da shi ga kabarin to shine muka ce muku irin wannan tukwane tukunya dai masu kera tukunya sun tabbatar da cewa babu yadda za a yi ta zama yadda take din nan in ma ba an gasa ta ba to dan haka aka ce to a guji sanya ta a cikin kabari wannan asari ya zo da isnadi mai inganci a cikin littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shaiba sa'an nan kuma yana nan a cikin fiqhus sunna to dan haka in kai mai waka karanta cikin muhtasar mai muhtasar ya ce babu laifi a sanya tubali wanda wuta ta taba a cikin kabari sai a ce a'a zancen sahabi ya fi zancen malamin fiqhu da ya zo daga bayan baya inganci dan haka sai a ɗauki zancen wancan sahabi ba za a ce to ai tunda an yi sabani sabani ya zama rahama sabani bala'i ne balbalin bala'i mako wannan magana da kuke faɗi mummunan kuskure ce cewa ai sabani rahama ne ai manzo Allah ya ce sabanin al'umma shi rahama ce sabanin al'umma bala'i ne jama'a ba rahama ba ce Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina wala yazaluna mukhtalifina ko illa man rahima rabbuka mutane ba za su gushe ba suna ta sabani sai wanda Allah ya kiyaye shi sai ce walizalika khalaqahum dama Allah ya halicce su ne dan me wannan ismul ishara ya'udu ila maza walizalika khalaqahum Allah ya halicce su ne dan me dan su yi sabani wasu malamai haka suka fassara aya walizalika khalaqahum Allah ya halicce su ne dan in sun yi sabanin kuma ya musu rahama duk malamai sun fassara da haka ma'ana ashe sabanin duk inda aka kai aka komo sharri ne saboda haka babu alheri imamu malik ya ce sabani malamai biyu a ce sun yi sabani ya ce duk a ce daidai ne ya ce a bankaura kenan ya ce magana ɗaya ce za ta zama daidai saboda haka jama'a sabani ba rahama bane amma sai a ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai a ce duk wanda ka so ka dauka wannan wauta kenan kun batar da mutane kenan wannan karatu karatun kiristoci kenan wannan duk wanda ka so ka dauka duk abin da ya zama da contradiction da rikici a cikin shi in malamin ya rasa yadda zai warware muku rikicin shine yake cewa haka amma duk inda ka tafi ka je ka samu ahlul ilmi hakikatan malamai waɗanda malamai ne duk matsalar da ka kawo sun rikita ka za su ce baka fahimci yadda abin yake bane ga yadda bayanin yake sai su maka bayani akai Allah ya shiryar da mu to saboda haka wannan tukunya da ake sawa kabari sai a daina sai a rinka sanya ice ko a sanya wani abu madadin shi haka shine abin da yake daidai insha Allah ta'ala الثالثة عشر والمئتان بدعة تقريبا دقوم شاؤكو نقش اسم الميت rubuta sunan mamaci wa tarihi mautihi da kuma bayani akan ranar da ya rasu date ran da ya rasu alal qabri a rubuta a jikin kabarin yin haka bid'a ne ka duba littafin al-madkhal mujalladi na uku shafi na 272 yace kuma ka duba az-zahabi fi talkhis al-mustadrak zahabi ma ya faɗi haka a cikin talkhisin da yawa mustadrak na imam hakim da littafin al-ighatha na ibn al-qayyim mujalladin farko shafi na 196 zuwa 198 da kuma littafin al-khadimi ala tariqa wato al-khadimi ala sharh tariqat al-muhammadiyya a cikin mujalladi na hudu shafi na 322 da littafin al-ibda'u shafi na 95 ya ce ka dubi matsala ta ɗari ɗaya da ashirin da takwas a tsohon bugu na wannan littafi kenan a wannan sabon bugu da ke hannunmu lambar matsala ta ɗari ɗaya da ashirin da biyar fakara daga ɗaya zuwa shida za ga cikakken bayani akan waɗannan matsaloli insha Allah. Arabiya ashara wal bi'ata ne bid'a ta ɗari ɗaya ɗari biyu da goma sha hudu bina'ul masajidi gina masallatai akan kaburbuka bid'a ne wal mashahid haka gina hubbare hubbare alal quburi akan ainihin kaburbuka bid'a ne wal asar da kuma wasu wurare da annabawa da waliyai suka zauna a ce annabi kaza ya taba zama wuri kaza ko waliyi kaza ya zauna wuri kaza sai a je a yi masallaci a wurin a je a yi dan rumfa a wurin ana zama ana tabarruki to yin haka bid'a ne yace ka duba tafsirin suratul ikhlas na ibnu taymiya shafi na 192 da littafin al-iqtida na ibnu taymiya a cikin ainihin wato shafi na shida da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da takwas da littafin arraddu alal bakari shafi na ɗari biyu da talatin da uku da littafin al'ibda'u shafi na casa'in da tara alhamisa ashara wal mi'atani bid'a ta ɗari biyu da goma sha biyar ittikhadul maqabiri masajida bis salati alaiha wa indaha mayar da makabarta ta zama wurin yin sallah ta zama masallaci ana zuwa ana sallah a wurin a mai da ita ta zama masallaci a rukurkushe ta ta zama masallaci ko kuma ya zama makabarta a batta sai a yi masallaci a cikinta shine alaiha a rugurguza makabarta a mai da ita masallaci bid'a ne inda ha a bar makabarta kuma a yi masallaci gefe da ita bid'a ne ka duba littafin al-ibda'u shafi na tara da kuma littafin al-fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida zuwa ɗari ɗaya da tamanin da shida da ɗari ɗaya da saba'in da takwas da kuma ainihin juz'i na hudu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya na fatawa ɗin da kuma littafin al-iktida'u na ibnu taymiya shafi na hamsin da biyu yace raji'il mas'ala ka koma ka karanta mas'ala ta ɗari ɗaya da ashirin da takwas a tsohon bugun wannan littafin kenan a wannan sabon bugu da ke hannun mu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyar fakara ta takwas da fakara ta tara Allah ya shiryar da mu to saboda yadda lokaci ya ƙure insha Allahu ta'ala sai zuwa gobe kuma za a zo za a karasa karatun wannan littafi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik